الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم آه، يومنا رانا الخميس 29 ga watan jumada al'ula hijira 1447 wanda ya muwafaka da 20 ga watan 11 shekara ta 2025 iladiya ci gaba da darasi na takwas a littafin tazyinul waraqat bi jam'i ba'd mali min al-abyat na shekhu abdullahi gwandu rahimahullah to darasin da ya gabata mun kwana akan amsa da shehu abdullahi ya rubuta wa malam gwani al-mustafa bayan shi gwani al-mustafa ya aiko takardarsa zuwa ga shehu usmanu yana umartarsa cewa ya hana mata halartar majalisinsa a to shi ne a shehu abdullahi ya karbi wannan umarni daga malaminsa kuma ɗan uwansa shi ne sai ya rubuta waɗannan baitoci guda goma tare da kafiya da wazani irin na shi malam gwani al-mustafa to zai yi bayani wanda wannan yana daga cikin usulubinsa a wannan littafi da ya kawo kasida to yakan dan yi bayani akan abin da kasida din ta kunsa na fa'idodi to sai cewa ƙauli zance na nasahatu eh, nasahata juhudaka wa ƙauli magana ta da na faɗa a baiti na biyu nasahta juhudaka lakin laita ta uziruna sai ce ila akhiril baiti har zuwa ƙarshen baiti fihi hazfu ismi laita ciki akwai shafe sunan laita akwai shafe sunan wato laita wanda laita tana daga cikin yan uwan mi hmm? yan uwan kana akar makalla yawa to kaga takan shiga ga almubtada da alkhabar ko a ta yi wa mubtada nasba ta yi wa labari raf'a e to shi mubtada din shine matsayin suna gare ta saboda haka in ka yi amfani da lafazin laita to tana buƙatar suna tana buƙatar labari to amma a baitin malam bai ambaci sunanta ba don cewa ya kawai laita tu'ziruna wanda tu'ziruna wannan jumla ita ce ta tsaya a mahallin labarin ita laita ɗin to yanzu kaga kenan ana buƙatar sunanta ko to huwa ja'izun kuma shafe sunan nata ya halatta fi shi'ira amma a waƙe ka ƙaunin sha'iri kamar zancen wani mawaƙi da yake cewa falaita da fa'atal hamma anni ya sa'atan ina ma da a ce ka tunkuɗe mini damuwa da take damuna ko da na ɗan lokaci ɗaya ne to shi ma wannan mawaƙi a da suka ce sunansa ya zaidu ibn al-hakam al-saƙafi a nan ya yi amfani da lafazin laita ita ma kaga bai ambace sunanta ba sai ambaci jumla wadda za ta tsaya matsayin labari shine da fa'atal hamma anniya sa'atan an gane wannan yawwa to a takadirin zance shine can baitin malan nasahta juhudaka lakin laitaka laitaka wannan kafin din shine zai zamo ma zai zamo madadin sunanta amma sai malai ya shafe shi saboda iya ce lakin laitaka to ziruna to wazanin zai kare eh dole nan sai an shafe shi to haka shi ma shi wannan mawaƙin shi ma abinda a ya ɓoye kenan falaitaka da fa'atal hamma anni ya sa'atan eh to wannan yana da yawa ma a waƙoƙi na larabawa to fa'ida ta farko kenan ya ce wa annal aula kuma daga cikin abin da baitocin nawa suka kunsa lalle cewa abin da ya fi dacewa balil wajiba ba haka ba abin da ma yake wajibi alal mu'mini akan mumini an yi husaina zanna bi akhihi ya kyautata zato ga dan uwansa saboda haka kai malam gwani al-mustafa karon farko da aka kai ma labari akan mu cewa a majalisin wa'azinmu ana garwaye maza da mata ya kamata ki kyautata muna zato eh to shine malam ke fitar da wannan fa'ida cewa abin da yake wajibi ga mumini ya kyautata zato ga dan uwansa eh zato kyakkyawa kenan ko azzannul hasan eh ba zannus su'i ba sai ce wa yu'awwila lahu jami'a ma balagahu anhu kuma idan aka kawo masa wani mugun labari daga ɗan uwansa to ya yi ma ɗan uwan nasa tawili ya ce kai kaza da aka cewa ne ya faɗa ina zaton ko ba haka yake nufi ba ko kai da ka ɗauko ba ka ɗauko daidai ba ko kuma ina zaton kaza yake nufi an gane? yawwa ya dai ma maganan tawili an gane ya samu wata fuska kyakkyawa sai ya tsora maganar na fatar an gane to wannan shine yake wajibi ga mumini amma wannan malamai suka ce ga mutumin da wanda yake a wurinka al'asal abinda ka san shi da shi shine as-salaha eh kai abinda ka san shi mutumin kirki ne nagartacce sai wani ya kawo man mugun labari game da shi mara kyau na fatar an gane to shi ake magana wanda wannan labarin da ya kawo ma kai baka san shi da haka ba to ka sama masa mafita ka ce kai ina zaton dai ba kaza da kaza da sauransu ai yarinyar nan da ka gani tare da shi ai wala Allah matarsa ce ai wala Allah kanwarsa ce ai wala Allah gwaggonsa ce ai wala Allah kaza wala Allah kaza an gane? ka sama masa wannan mafita amma shi wanda dama al'asal abin da ya tabbata a wurinka mutumin banza ne to kaga shi bai bukatar tawili tun da dama ya tabbata a wurinka ba zato ba shi mutumin banza ne kana da yaƙini akan haka kuma kana da dalili eh to shi da an kawo labari ba bukatar ka ce kuma sai ka yi masa ka tsaya kana wahalar da kanka yi masa tawili ko kaza da kaza da sauransu tun da dama kai ga abin da yake al'asal a wurinka kuma sai aka kawo abin da ya daidai da al'asal ɗin sai ka yi gini ko da ta bayyana daga baya ba hakan ba ne ba ka yi laifi ba eh tun da ka yi gini a kan al'asal ko eh amma mutumin da yake mutumin kirki ne a wurinka kai baka taɓa saninsa da wannan abin ba to shine yake buƙatar kai wannan kamar shi kaga malam gwani al-mustafa yana da labarin a shehu usmanu da irin kokarin da yake yi da sauransu kuma bai taba jin aka san haka daga gare shi ba to sai daga baya gashi aka kawo mai tsegumi cewa ai kaza kaza ai majalisin nasa ai kaza to ka kamata ya kyauta ta zato ya ce a a mai yiwa wala Allah suke yin haka a karan kansu ba suna yi ne da yaddan shi a sheku usmanu ko da izininsa ba mafi karanci abin da ya kamata yake kama bai ba kawai sai ɗauki alƙalami kaza kaza kaza to wannan shi ne abin da mala yake magana to shi ne ya ce wa yu'awwila lahu jami'a ma balagahu anhu ma wajada litta'wili muhammalan matukar maganar tasa tana da tawili ko ba ta da tawili shi kenan sai ka batta haka nan eh da akwai labarin da bai yiwa kai masa tawili saboda yadda shi mai shi ya kafe shi da dalilai da sauransu ina fatar an gane eh yanzu a nan abin da ya rage gare ka sai ka yi bincike sai ka gano gaskiyar abu wa ya azirahu ya yi masa uzuri fi zalika akan abin da aka faɗa a kansa to wannan yana daga cikin abin da kowane musulmi ya kamata ya mu'amalanci dan uwansa musulmi wa annar tikaba akhaffi dararain wajibun kuma cikin baitocin akwai wannan ka'ida mai fa'ida cewa duk sanda aka samu cuta guda biyu kuma dole sai an yi amfani da ɗayan to a yi amfani da mafi sauƙin cuta da a tankuɗe mafi girman cuta e shi ne wa an nartika bi a haffi dararai ne wajibin ko wa an nartika ba a haffi dararai ne wajibin lallai amfani da mafi sauƙin cututtuka guda biyu wannan dole ne ijma'in bisa ga ijma'in malamai fiddini a cikin addini wa duniya da ma duniya ma hatta a rayuwarmu ta duniya ma muna ɗabbaka wannan ƙa'ida so da haka zaka ga ƙa'ida ce wadda akwai ta addini akwai ta kuma a rayuwarmu ta duniya wa daruriyatul khamsu to abubuwan da ake kira darurori guda biyar wanda musulunci yake la'akari da su allati hiya dinu na farko shine addini wal aqalu da hankali wal malu da dukiya wal nasabu da dangantaka wal irdu da mutunci wannan su ake kira da ad-daruriyatul khams lallai kusan zaka ga dukkanin dokoki na musulunci to ana kokarin kare waɗannan abubuwa eh guda biyar da aka ambata to shine yace idza ta'aradat in suka ci karo da juna an gane in suka ci karo da juna ƙuddimar dini to nan sai a gabatar da addini shine na farko eh abubuwa guda biyu suka faru ɗayan illa ne ga addini ɗayan kuma zai taɓa mutuncinka ko dukiyarka ko rayuwarka to ka gabatar da addini akan akan waɗanga abubuwa gaba ɗaya shi yasa za ka gama shi ake fara ambata eh na batar an gane sai ka bar ka halatta cin mutuncin naka ko lalace mutuncin naka don a kare addini amma mu yanzu ba haka muke ba ba haka ba wani ba zai yadda dukiyarsa ta halaka saboda addini ba sai dai ya lalata addini addini ya kaskanta don me ya cika aljihunsa kaga ai abin akwai rashin hankali a jiki ko to wannan shine duk sanda suka ci karo to kullum ka dinga kallon addini eh sai dai in babu addini ciki to kaga aka ce a gabatar da al'akal wasu suna sa annabsu ya zamo na shida kenan eh to dalilin da ya sa malam yayi wannan magana sai ce iza ta'aradat quddima dinu wa tumila dararu ghairihi sai a dau cutar wani addini fa huwa akhaffu min darari dini sai a dauka shi yafi sauki akan cutan addini har ko yaushe kakka yadda addini ya cutu don kare sauran waɗancan abubuwa don kare hankalinka ko rayuwanka ko dukiyanka ko mutuncinka ko dangantaka in dai addini zai cutu to ka haƙura da waɗancan saboda duk addini ya shiga gabansu na fatar an gane saboda ko babu dukiya inda ga addini ba matsala amma duk abin duk a tara maka su gaba ɗaya ko babu addini to kaga ba yi komai ba kenan ba yi komai ba to shi ne mala ya faɗa sai a ɗauka cewa cutan wani addini ita ce tafi sauƙi wa iza tabarta mala ya ce idan ka yi la'akari da zalika wannan abun fi mas'alatul abiyati game da mas'alan da baitocin nan suke tattaunawa kansa sai ce wajatta za ka samu darara tarkin nisa'i fil jahali cutar a ƙyale mata cikin jahilci bisa ga shawarar ko nasihar shi malam gwani al-mustapha la ya arifin addini ba san addini ba alwajibi wanda yake wajibi alaihin na kansu bal la ya arifin al'islam ba haka ba ma ya zan ba san musulunci ba asalan gaba ɗaya a ce a ƙyale su su ci gaba da rayuwa kuma haka to wannan cuta ce wadda akbaru min darari ikhtilatihinna cuta ce ta fi girma sama ga cutar cakuɗeɗeniyarsu da suke yi maza da mata ma'ar rijali maza da mata sai ce in saboda dararul awwali cutan na farkon shine a kyale su a ƙi koya musu addini to sai ce yarji'u yana komawa ila dini zuwa ga addini sau da aka kyale su aka ɗauki shawarar malam gwani al-mustapha aka ƙi koya musu addini to cutan za ta koma zuwa ga addini ne a gane saboda za su yi ta shirka za su yi ta tsafe-tsafe za su yi ta abubuwa abinda Allah ya dora musu kuma ba za su yi ba saboda ba su je makaranta an sanar da su shi ba kaga ta wannan gefe addini ya cutu sannan za su yi ta haihuwa ya'ya kuma su masu taso a kan nasu tsari ƙarshe sai a waye gari an samu ga al'umma amma ko ba addini ai wannan kaga cuta ne ko ba haka ba sai ce wa huwal imanu shine imani imaninsu zai tabu wal islamu da musulunci wal ihsanu da kyautatawa saboda waɗannan abubuwa guda uku makaranta ake sanin su makaranta ake sanin imani abin da ke da alaka da zuciya makaranta ake sanin musulunci abin da ke da alaka da gabbai irin su sallah azumi tsalki da makamantansu to ba su je makarantar ballantana a koyar da su sai ma ce wa dararu thani cutan na biyu shine cakuɗe ne yasu shi kuma ya riji'u ilan nasabi yana koma zuwa ga dangantaka ne tunda ƙarshen abin da za ka faɗa ka ce wannan cakuɗe ne za ta kai su zuwa ga fasikanci shine zina in suka yi zina za a yi ta samun shagu ko shegu ko cikin al'umma marasa iyaye na shari'a iya abin da wannan cakuɗe ne za ta haifar ke shine ga 'ya'ya an samu amma ba su da dangi na shari'a nasab ɗinsu ba kyakkyawa ba ne an gane? sai ce to fafaham ka fahimci wannan eh to anan shi yasa ko da an ɗauka cewa abin da ka faɗa kai malam gwani al-mustapha a majalisin namu mata na garwaya da juna to in muka yi amfani da wannan ƙa'ida muna da mafita ko ba haka ba gara a ƙyale su ɗin cakuɗi ɗin inda ana koya musu addini yau da gobe za su daina sannan in sun koma za su gyara imani za su daina zuwa wajen bukaye za su daina tsafi za su daina kalamai na shirka da kafirci na fatar a gane ita kuma cakuɗe ne ya babban abin da za ta haifar na illa shine zina in a yi zinan wasu za su yi ciki za su haifi 'ya'ya shegu na fatar an gane to gudun kada a samu wannan ba zai sa a rasa wancan ginshiki babba ba a ce to ai ba sai an karanta da su wasu ci gaba da rayuwarsu a gidajensu ci gaba da ta'ammuli da tsafe-tsafe da bokaye da bori da sauransu saboda cutan zina ba ta kai wancan ba saboda shi mazinaci bittifaki ahalin sunna musulmi ne mazinaci in ba alkhawarij ba ba waɗanda suka ce arne ne su kuma ba sa cikin da'ira ahalin sunnati wal jama'a amma wanda ka tsafi ko yana bori ko bokanci wannan arne na fatar an gane ko wanda bai sallah bai azumi duk arkanul islam din nan bayyinsa arne ne kaga akwai bambanci shi ba duk duniya ba wanda ya ce musulmi ne inda yana jingina kansa zuwa ga musulunci ba wata firka da ta ce mai yin waɗancan abubuwa musulmi ne babu to ashe kaga wacce cuta ce tafi girma kaga a hana su zuwa wa'azi to wai wannan in ma an ɗauka fa eh to bale ma ba haka bane shi yasa mala yake ta wannan tahalili na karatu to ba ma haka bane eh in sun zo suna garwaya mun ji a farkon karatu mala ya faɗa shehu zai ba su umarni cewa su ware maza su koma nan mata su koma nan sai ya ci gaba da wa'azi duniya matsala kaga babu ko to wannan shine sai cewa amma fi gairi darurati amma inda babu wata lalura bi an ta'allamna alwajiba ta yadda matan sun yi karatu sun san abin da wajibi aw wajadna man yu'allimuhunna ko kuma sun samu wanda zai koyar da su abin da yake wajibi aw yas'alu lahunna ko wanda za su aika ya dinga yi musu tambaya min maharamin daga muharramin su aw zaujin ko miji to nan malamai wasu suka ce fala ya juzu lahunnal khuruju litta'allumi bai halatta gare su su fita su ce za su je wai su yi karatu ba tunda karatun nan da za su yi ga wani wanda zai koya musu to kaga ba bukatar ne ba bukatar fita ko inda dama ya zamo dole mace ta fita ko da ba da izinin mijinta ba in ya zan ta rasa wanda zai koya mata wajibi shi bai iya koya mata bai iya zuwa makaranta ya tambayi malamai ya koya mata kuma bata samu wanda zai koya mata ba wannan ba sai ta nemi izinin shi ba saboda in za ta yi sallah ba a cewa sai ta nemi izininsa in za ta yi azumi ba a cewa sai ta nemi izininsa in za ta yi wankan haila ba a cewa sai ta nemi izininsa to su kuma ba a iya yin su sai da karatu to shi yasa a nan dole ta je ta yi tambaya ina batar an gane amma shi in malami ne alhamdulillah yana ya koya mata duk abin da take bukata da wasu malamai suka ce haramun ne ta fita sai in shi adda ra'ayin ta fita ɗin don ta je ta ta ƙara karatu da sauransu kila abin da yake tunani bai da na ulumul ala da wasu fannoni da sauransu amma al'asal duk sanda mace ta samu mai koya mata arkanul islam din nan to ba bukatar ta je makaranta tunda al'asal mace ta zauna gidanta azahu al'asal in kaga ta fita to lalura ne lalura ita ke fitar da mace ko bukata mai tsanani to anan a bangaren karatu ba ta da wannan matsalar an gane yawwa ko da bai da karatu amma yana iya zuwa ya tambayi malami ya ake kaza ya ake kaza ya ake kaza shi kuma sai ya zo ya mata bayani to wannan ma ya wadatar eh wasu kuma malamai suka ce a'a in dai shi mijin ya aminta ba laifi eh kawai dai abinda za a kula da shi ta kiyaye ka'idodin tafiya ko fita ɗin na ba a saka turare ba a kwalliya sannan za a yi hita kuma ta musulunci sharuɗa ne da malamai ke ambata ba irin yadda matanmu suke yi yanzu ba da mafi yawa fitan da suke duk ta saɓin Allah ce eh ko kaga ta yi kwalliya ko ta banka turare ko kuma kayan da tassa ba su rufe mata jiki yadda ya kamata ba wannan don haramun ne maguzanci ne ba addini ba ne na fatar an gane eh to abin ya riga ya zama ruwan dare da matan jahilai da matan malamai da matan kowa sai kwarori da allah ya musu taufiki to musiba ce amma babu shakka akwai matsala game da fitan mata allah dai ya iya muna abinda da yake wajibi kowa ya iya kokarinsa fattakullaha mastata'tum eh kai iya kokarinka tunda dai matan nan karkashin ka take ba ba haka ba eh in ta yadda ta ci gaba da zama matanka to kaga dole ta bi abin da kai kace ta bi wanda ya dace da shari'a amma a kyale mata haka kawai malam wannan ai ba daidai ba ne kuma wannan ba bambanci tsakanin mata aure da budurwa da yare da tabbalaga to duka hukuncin ɗaya ne fitan da matan aure za ta yi tare da dokokin shi ma ita za ta yi to amma sai ci gaban zamani ya zo da ce a dole ita budurwa ta yi fitan da za ta bambanta da mata aure wannan magwazanci ne ba didi ba ne shi musulunci abin da yake kallo shine balaga ba dai ta balaga ba wani zai iya ganin ta ya sha'awanta shi kenan ba wai aure shine zai sa ta yi wannan ƙa'idodin ba shi yasa kaga larabawa suna da wata ɗabi'a mai kyau ko kun san cewa su a wurinsu sun fi tsananta doka akan budurwa sama ga matan aure shi yasa in za a buga misali da jin kunya akan buga da budurwa a zamanin jahiliya a larabawa saboda da ta fara girma to mahaifinta zai gina mata ɗaki a cikin gida ko ina ba ta zuwa ko shigowa kai cikin gidan ba ha ganinta tana nan sai ta yi aure ko ba musulunci ko musulunci da ya zo ya tabbatar da su aka haka za ka ga waɗanda ke ɗan fita ma za ka ga su ne matan auren amma budare ba sa yawo balarabe bai yadda duk da su sun fi ganin illar ko kuma sun fi tunanin abin ya fi zama abin kunya a ce yakka ta yi zina ko ta yi cikin shege da a ce mataka ta yi zina ko ta yi cikin shege a wurin balarabe to ya fi jin haushi sama ga ɗiyate a kan matar shi ya fi jin haushi kowannensu zai ɓata mai rai amma wancan ya fi e to kawai musulunci sai ya ƙara gyara musu a ɓangaren matan auren aka ce to tun da suna fita a daina bari suna fita irin fitan jahiliyyar farko wa ƙarnar fi buyuti kunna wala tabarraji na tabarrujar jahiliyyatul ula to wannan shi ƙur'ani ya musu gyara a kai amma su al'asal budare ma ko fita ba sa yi to sai zamo kuma budaren su ne a cikin kasuwa su a bisa titi su a ina su a ina azihi musiba kubra eh amma kuma ba ɗauke ta komai ba eh tunda mafi yawa galibin nasu ma kowa na yi in matarka ba ta yi ba yarka za ta yi ko kanwaka to har an waye gari ma yanzu ba ba ma ɗaukan shi ma wani abu eh to wannan tsabagen musiba kenan a ce ka kai label ɗin da laifi kana jin ma kamar ba laifi ba ne su wajibi ne dai mu yi ƙoƙari mu gyara eh duk ƙa'idodin nan da malamai ke azawa in ku karanta suratun nuri so za ku ga in kuka duba tafasiri na malamai suna bayani yadda ya kamata mace ta fita da ƙa'idodi da sauransu Allah ya sawwaka. Eh. to kaga wannan koda wai makarantar za ta je kenan mijinta ya bata izini to dole ne ta kula da fita ta addini eh to shi yasa akwai wani malamin ma a Sokoto in yarinya koda mata aure ce in ta zo makaranta ya ga ta yi kwalliya sai ya kore ta sai ya kore ta eh wallahi yana da kokari wannan layi mu mu gani muke lokacin ma tsananin shi ayyawa ko da ke fita ta shari'a in ya fahimci akwai kwalliya a fitan yanayin kayan da kika sa zai kore ki zai kore ki to wannan ya taimaka makarantar tashi an samu tarbiyya kwarai da gaske eh an samu tarbiyya bangaren mazan da bangaren yawwa mure da in yaga kana takin wando sai ya abin nan sai ya samu reza ya yanki wandon ya ce mu a nan sokoto ba a taki tun da dan fode wando ne rabin ƙwauro yake to a sokoto ba a takin wando eh eh eh eh sun sani ai ko ina na za ka isa ko ya da ma za ta zo za ta ai cikin kwalliyarta shi yasa muka ce abin ya zama ruwan dare ai ko ba ka ba Kwarai ku uwaye muna gani sosai can cikin gida
wata ta yi siffa ga hannun ƙawagu duk gashi ga fili kuma kuma ka kyale ta ka kore ta mana ta koma gida ta rufe ba za ta iya ba ta zauna gidan shi kenan uwaye muna da gani wani kwarai ta samu wanda zai dinga yi mata fatawa Mm. haka ake yi Eh, to bale ma irin wannan zamanin namu kaga ba ma irin wancan ba ne mu yanzu fitinar ta yi yawa sosai Eh, waɗannan abubuwa kuma shi ya bayo aka waye gari a islamiyya da aka yi ta samun matsaloli tsakanin su masu karantarwa da ɗaliban sai soyayya ta shiga to kaga kuma karatu ya lalace Allah ya iya muna to wannan shi ne to sai ce wa fi shuruhil muhtasari ya zo a cikin sharhohin al-muhtasar lishaikhi khalil ka sharhil al-kharrashi al-kharrashi bi tashdidin ra wa abdul baqi da kuma sharhin malam abdul baqi shine az-zarqani wa gairihima da wasansu to duka sun kawo wannan magana ya ce wa amma khurujuhunna li majalisa ilmin amma fitan mata domin halartar majalisin ilimi au zikirin ko majalisin wani zikiri au wa'azin ko wa'azi faliyum na'ana minhu to za a hana su wa in kunna mun azilatin ko da ko in suka zo za su koma gefe ne anin rijali daga mazaje kama afta bihi ibnu arafa kamar yadda shi ibnu arafa ya yi fatawa a kai waccan magana tashi yake karfafawa cewa lokacin da mata suka samu mai koya musu addini ko mijinsu ko kuma wani maharaminsu ko wanda zai dinga yi musu tambaya yanzu duk abin da ya shige musu duhu to zai iya zuwa ya tambayi malamai ya zo ya ce musu ga abin da malamai suka ce su samu waraka to a nan kuma ba buƙatar mace ta fita in gani yawwa ko da ko in ta zo za ta koma a ce misali inda za ta zauna daban wurin maza daban wurin mata daban to wannan ba zai yi ba duk wannan ne dai malam yana ba da amsa ne ga abin da shi malam wani mustapha ya tuhume su to su kuma waɗancan matan ba su samu haka ba ba su samu wanda zai koya musu addinin ba su matan zamfara to kaga kenan su suna da damar su fito eh suna da damar su fito su abin nan su karantar eh wanda wannan yana daga cikin dalilin da yasa har suka yi rubuce-rubuce a kai dangane da fitan mata a shehu usmanu ya rubuta a littafi a kan fitan mata da sauransu to ka gani? to wannan shi ne saboda haka al'asar mace ta zauna gida shi ya fi shi mala ibn arafa abin da ya faɗa kenan so kabare da su masu waɗancan littattafai suka kawo maganarsa shi al-kharrashi da mala abdulbaki da kuma wasunsu irinsu al-hattab da bai ambata ba mai mawahibul jalil irinsu attajuwal ikilil to duka sun kawo maganar cewa duk sanda mata suka samu masu koya musu addini a gidajensu ba sai sun zo makaranta ba an gani tunda alhukumu ya durru ma illatihi wujudan wa adama dama illar fitan shine don su koyi karatu to kuma ga wanda zai koya musu fitan ta yi me aga taro shi tunda al'asal dama kowa ya karantar da matar shi haza huwa al'asal ka yi karatu ka gane ka karantar da matarka kar ta je makarantar kowa ko kuma ka dinga yawo kana neman malamai ka ne musu fatawa akan matsaloli da zaka zo kai ma ka ne musu bayani shine asali kowa ya karantar da ɗiyar shi Eh, in kana da ɗiya ka karantar da ita ko iya uwarka ko mahaifiya asali dai mace ta je ko ina tana nan gida to shi za ga irin malaman nan na da suna da irin wannan tsari can na farko farkon da yake su suna kula da iyalansu ana karatu sosai mace sai ta yi shekara biyar ma bata fito garka ba tana cikin gida duk an samu wannan eh mm. ba ta bari ana samun matsala to an riga an riga an saki abin ne sai zan an faɗaɗa abin an gane yauwa saboda an taso ba a kula da karatun mata ba ɓangaren addini sai zan sun yi kowa rauni wannan layin to sai aka buƙaci yanzu dole su dinga zuwa makaranta to kuma sai aka buɗe ƙofar sai zan zuwa makarantar nasu ya zama ma al'ada na ba ta gane tun da wance na zuwa ni ma sai na ta shi ke ne su bata haraka eh to wannan shi ne shi ne sai aka waye gari ma yanzu ba ma kowa na ma ka iya karantar da matar tashi ba ko da yana da karatu sai aga ba kowa ba ne ko ka ce ka koya mata sai ta mai da abin wasan kwaikwayo eh a gani eh saboda tana ganin ba ma karatu kawai shiri ta dai ake yi wasa kawai ake yi karatu dai dole sai makaranta eh sosai eh kai kana yi ne don ka abin nan don amfanin kanka ba wai don ta gada addini ba to kaga wannan wallahi musiba ce babba eh musiba ce babba musiba ce babba eh Allah da ya kyauta mafi kyau dai su malaman sai su yi kokari su gyara wasu matsaloli bangaren fitansu kuma in an zo a yi karatun da gaske ba hira ba da labari da abubuwa da sauransu wannan shi ne so inda yi mazajen sun ba da izini an samu wannan ba ba wata matsala tunda mun ga ga hadisi fi sahih bukhari mata da kansu suka nemi izini wurin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya sa musu wata rana da za su dinga zuwa yana wa'azi gare su kuma su nemi tambayoyi da sauransu kuma ya saka musu to kawai malamai ne da su mazajen za su kula wajen abin nan tarbiyya da kuma fitansu da abubuwa kuma a tabbatar da yan an zo karatun ake yi ita wannan ba laifi wadda za ta zo dai ta zo da izinin mijinta ko ba haka ba eh kakka yadda ɗaya kawai shikenan ko wadda ta gara ma ɗaya ta je hukanta makaranta baka san mijinta ba baka san wali baka san kowa nata ba wanda kaga ya saba ma shari'a to da haka ta turu mijinta a karanta mai dokokin makaranta da ka'idodi da abubuwa daga nan a fara yi mai bayani to dole in za ta fita ga tsarin fita da abubuwa da sauransu kamin a je magana kudin makaranta da sauran wancan shine farko don shine addini ko ba haka ba ya zamo infam ne ma ya zamo shi an na farko dole mace to ta kula da fita ta addini ga yadda addini ya ce ta fita da sauransu da sauransu sannan wasu sai su biyo baya to kaga ana jin sauki-sauki tun da galibi mafi yawa su matan za ka ga suna dan gamsuwa da abin da malamai za su gaya musu to kaga in malaman sun kama jikinsu za su gyara matsaloli eh amma ko mijin na so in shi malamin bai da tsari ba za ta yadda ba ita ce ai ga malamin su ai bai ce ba sai ta dinga yi mai hujja da malamin su duk kuma ba ta san malamin su ba hujja ba ne ba hujja ba ne ga addini Allah ya babu iko to nan za mu kwana saboda lokaci wani satin sai mu dora insha Allah tunda mala ya ce in ta ha magana ta ƙari ta subhanaka Allahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah sai a taba